karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na juma'a jami'u muhammad al-amin sallallahu alaihi wasallam masallacin da yake nan anguwar bidawa a cikin garin azare karamar hukumar katago jihar bauchi najeriya yau muna yammaci na goma sha bakwai ga watan ramadan hijira kuma shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da shida ga watan uku watan maris miladiya shekara ashirin da shida muna karatu a cikin suratul mu'minun mai albarka a cikin wannan sura jiya mun yi karatu zuwa aya ta arba'in da shida Allah maɗaukacin sarki yake labarta mana ya aiki annabi Musa da shi da ɗan uwansa Haruna zuwa wajen an ba su ayoyi da kuma hujjoji da za su tunkari duk wani gardamamme shi sa Allah ya ce bi ayatina wa sultanin mubin mun ba su ayoyi mun ba su hujja kuma da za ta zama dalili bayyananne ga dukkan wanda yake son gaskiya sai in wanda yake Allah ya ce ila fir'auna wa mala'ihi zuwa fir'auna da 'yan majalisarsa fastakbaru wa kanu qauman ali Allah ramma sai mu ci gaba da fadin Allah subhanahu wataala thumma arsalna Musa أعوذ بالله من الرجيم الرحمن الرحيم ثم أرسلنا هارون بآيات الله فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين
a bayan waɗancan al'ummomi suka shuɗe Allah ya ce sun ma'arsalna Musa ibnu Imran wa akhahu Haruna da ɗan uwa Harun shi ma ibnu Imran da ɗan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya bi ayatina da ayoyin mu sultanin mubin da kuma hujja bayyananniya mai bayyanar da gaskiya mun yi bayanin abin da malamin tafsiri suka ce game da ayatina da kuma sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi zan fir'auna wa mala'ihi da kuma ‘yan majalisarsa fir'auna da mutanensa waɗanda suke manya na kusa da shi wasu makai da fir'aunan da su waɗanda suke tare da shi ɗin wa kanu ƙauman suka kasance mutane suke azzalimai masu taka haye alim waɗanda suke suka sa iyo na zalunci suna kaskantar da wadda suka ga dama su kuma ɗaukaki wadda suka ga dama ƙarƙashin suna wannan saƙo da aka aiki musa da harun zuwa fir'auna wa mala'i idan mun kula za mu ga bawa da manzanni idan an aike su sai ka ji an ce ila qaumihi ila qaumihi ila qaumihi ila qaumihi amma yanzu musa sai aka ce ila fir'auna wa mala'i jiya na saƙon da aka yi wa Musa ya sha bamban da irin saƙon da aka yi wa sauran annabawa domin shi saƙo ne za ka iya cewa kashi saƙo kashi na farko shi wannan saƙon da shi aka fara saboda daga lokacin da Allah ya jarraba annabi Musa daga lokacin da annabi ya bar wancan garin Madiyana garin dattijon nan da aka ba shi aure akan hanyarsa ta komawa ƙasar a nan ne ya gamu da saƙon Ubangiji Subhanahu wataala a nan ne da daddare ruwa ana tsananin sanyi shi kuma ga iyali ga dabbobi sanyi ya dame su kuma sai yana neman yadda za a yi ko ɗan makamashi na wuri sannan kuma guri ne da babu mutum ba ɗuriyar mutum daga shi sai iyalinsa sai dabbobinsu sai hango harcen wuta daga nesa wuta tana ci wannan hasken da ya hango na wuta sai kwaɗayin cewa a iya samun ɗuriyar ɗan adam a wajen sannan kuma idan ya je ya ɗosano bakin wato ya ɗosano bakin wuta ya zo da shi su ma ya hura musu su ɗan jiɗimi su huta daga wannan yanayi na sanyi da suke ji ya ce da iyalan ku zauna ku jira ni sai ya tafi da ya je can ashe ba wuta ba ce ba ashe Allah ne yake kiransa sai ya je waji ne muƙaddasi wani kwari ne mai tsarki wanda Allah ya nufi ya gana da annabi Musa a wannan wajen to anan ne Allah ya yi masa jarrabawa da ya ganshi da sanda ya ce wannan sanda fa da ke hannunka Musa ya ce wa Ubangiji wannan sanda ta ce idan na gaji a tsaye nakan jinginu da ita sannan idan mun je itaciya nakan kaɗo ganye da abinci wa dabbobi na da wannan sandan sannan ina da wasu abubuwa ma da nake da ita daban sannan Allah ya ce jefar da sandan mana Musa da ya jefar da sanda ta zama macijiya sai ya tsorata zai ruga a guje ubangiji ya dakatar da shi ya ce a tsaya Musa ni manzanni ba sa tsorata a wajena kama wannan sanda riƙe kama ta ya kama wannan sanda wannan domin da ya jefa ta zama macijiya kama da ya kama macijiya sai ta dawo sanda ce to wannan training ne ake maka saboda aikanka za a yi kuma ba a aikin matsoraci an gane ko yaushe sa zaka ga ba a ɗan sanda sai an masa horo ba a soja sai an masa horo saboda aiki ne da ba a ba matsoraci dole sai an mai da zuciyar ta dace da abin da ake bukata kuma duk ɗan adam haka ne ɗan adam kamar yadda aka haife ka baka san komai ba baka iya komai ba to haka komai koya maka ake shi yasa wannan magana da muke koya mana kai harshen uwa ne inda ba a yi mana training din maganar ba za mu iya ba to shi yasa shi kansa harshe training ɗinsa ake shi yasa faɗan abu kawai sai harshenka ya saba idan harshenka bai saba ba ba za ka iya faɗa ba to shi sa wanda bai yi karatu ba harshensa bai motsa da yawa ba ko sunan wani mutum ba zai iya faɗa ba akwai sunayen da da yawa za su iya faɗa ba saboda harshen bai samu training ba sannan haka harshen ya samu training akan wani yare to sai ya gaza kuma a wani yare saboda bai samu training na wannan yaren ba to haka su kansu gabbai su kansu gabbai su ma training ne abin da aka sabar musu suna iya yi abin da ba a sabar musu ba sa iya yi so karka ɗauka cewa wai ba za ka iya ba duk abin da ka ga mutum ya yi in dai ba Allah ne ya zaɓe shi daban ya saukan mashi da wahayi ba da mu'jiza ba to duk abin da ka ga mutum ya yi wanda ɗabi'a ta mutum tana yin sa za ka iya yi in ka ga baka yi ba baka samu training ba ne baka ladabtar da kanka akai bane ko ba ladabtar da kai akan yi bane amma za ka yi in ana yi kai ma za ka yi to ba wani abun mamaki wai suna cewa babu maraya ce rago rago shi an maraya amma dukkan wanda ya tashi ya tsaya ya jajirce to abin da ake yi shi ma zai yi to shi sa annabi Musa sai aka hayya shi aka makkana shi aka ahala shi saboda za a ba shi sako sako kuma mai nauyi zai tafi babban al'amari to shi sa jefar da sanda ya zama maciji ya tsare tsorata ya razana training ne ai lokacin da abin ya zo gadangadan zai yi shi ai jefarwa ya daga dara saboda an riga an gwada masa ya riga ya koya shi yanzu a gare shi ba abin tsoro ba ne shi yanzu a gare shi ba wani abin mamaki ya riga ya saba to haka ne to sai da aka gwada masa sannan me sannan aka zo aka aiwatar to komai yana bukatar rahaza yana bukatar gwaji kafin aiwatarwa to wannan abin da nake so na kai mu zuwa gare shi shine farkon sakon annabi Musa to daga nan din ce aka yi ta wajen Fir'auna ba a taura aka bashi ba ce aka yi tafi wajen Fir'auna don haka wani sako ne na daban idan ya je wajen Fir'auna me yasa anan kuka ji an ce ila fir'auna wa mala'ihi ba a ce ila qaumin Musa ba ba a ce thumma arsalna Musa wa akahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin ila qaumihi ma ba sai aka ce ila fir'auna wa mala'ihi sannan fir'aunan kuma ba a ce fir'auna wa qaumihi ba sai aka ce fir'auna wa mala'ihi don ka fahimci wani sako ana ba ila fir'auna wa qaumihi ba sai ka ce ila fir'auna wa mala'ihi abin da yasa a wani wuri ko mafi yawan wurare ake cewa fir'auna wa mala'ihi saboda wani sako ne zai je da shi wajen fir'auna wannan sakon shine karban kabilar banu isra'ila da aka kaskantar da su ake azabtar da su to karban wannan wannan kabila karban wannan jama'a a hannun fir'auna ne su kuma amfanin mala'u su ne mashawartansa su ƙau mutanen cikin gari ba za su shiga cikin wannan hidimar ba magana ce ta karɓo banu isra'ila so idan sauran mutanen cikin gari aka ce an aiki musa wajensu fir'auna ya bada banu isra'ila ba za su iya canza komai ba ba za su saka shi ba ba za su hana shi ba da haka wurin da aka ce ila fir'auna wa qaumihi da'awa ce ta tauhidi amma wurin da aka ce ila fir'auna wa mala'ihi to ana magana ne akan karbo banu isra'ila to su waɗannan ƙauɗin da ƙaruna da hamana da sauran 'yan majalisa ta fir'auna da manyan dogarai masu faɗa aji su ma hadda su za a haɗa saboda sa iya ba wa fir'aunan shawara in yaƙi sa iya jan hankalinsa ko kuma shi in ya so ya yi shawara da su ne zai yi shawara don haka yadda aka aiko zuwa gare shi haka su ma zuwa gare su aka haɗa haɗa su kun ji hikimar da ya sa aka ce fir'auna da ainihin wato da ainihin ‘yan majalisarsa fastakbaru amma su ma sai suka yi girman kai wa kanu qauman alim kuma dama sun kasance mutane ne masu kama karya azzalimai yan taka haye inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shiya'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin Allah ta'ala ya ce lalle fir'auna ala fil ardi yayi dagawa a ban kasa fir'auna yayi kama karya a ban kasa waja'ala ahlaha shiya'an ya sanya kabilanci a cikin mutanen kasa kabilarsa sune yan gata kabilar banu isra'ila dangin annabawa masu kyakkyawan tsatso ‘ya'yan dangi, ‘yan asali, su kuma an tozarta su, an wulaƙanta su, haka ya sanya ahlal arzu shiya'an, ya sanya su ƙabila-ƙabila ya dasa ƙabilanci, ya sauƙifu ta'ifatan minhu, wasu daga ciki ya ƙaskantar da su, ya zabbifu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum yana yanka ‘ya'ya maza, yana barin ‘ya'ya mata a raye. bayan an haifa Allah ya ce innahu kana minal mufsidin lalle fir'auna ya zama daga cikin mabarnatan mutane to kutankwacin haka ne anan Allah ta'ala ya ce wa kanu qauman alim fir'auna da ƴan majalisarsa sun kasance mutane ne wato ƴan kama karya Allah subhanahu wa ta'ala yace fa qalu anu'minu li basharayn mithlina wa qaumuhuma lana abidu yanzu kamar za a fassara maka za a yi maka sharhin za a fito maka fili da me ake nufi da fastakbaru da Allah yake sun yi girman kai menene girman kan nasu ga irin girman kan nasu fa qalu anu'minu li basharayn mithlina sai suka ce yanzu ma yi imani ma gaskata basharai ne mitlina mutane irinmu wa qaumuhuma lana abidun alhalin mutanensu ma bayinmu ne eh yanzu ma gaskata mutane suka kira annabi Musa da annabi Harun ne basharan wannan kuma haka ne kalma ce ta gaskiya annabi Musa bashar ne annabi Harun bashar ne amma mun yi da ku cewa kafirai suna yin haka ne don tozarci da wulakantawa suna ganin bashar bai kai a aiko shi ba in bashar ne kai bashar ne mu bashar da haka da mai kafi mu da za a baka wannan sakon girman kai ke kawo haka yaya kai mutum ni mutum mu mutane ka zo ka ce an baka wani sako mu da ba a ba mu ba inda bayarwan ake yi to sai suke istibadin yiwuwar sakon a hannun mutum saboda girman kai da hassada yanzu yaya za mu gaskata mutane guda biyu mislina kuma irinmu mutane irinmu wa qaumuhuma lana abidun kuma ma bayan haka ma mutanensu fa ‘yan tsakansu, ‘yan ƙabilarsu, lana abiduna gare mu suke bauta, bayinmu ne, mu suke wa hidima, ƙaskantattu ne a gaba gare mu sai yadda muka yi da su. Wato, suna ganin inda a ce, kuna da wata daraja da Allah zai zaɓe ku, har ya aiko ku wajenmu, to don me ga danginku nan bayinmu. da haka in daraja ce mutum zai samu mu ya kamata mu samu ba ku ba domin kukan ga zuriyar ku nan a hannunmu suna bauta mana kun ga wani wasuwasi na shaidan wata hujja shaidaniya da suka samu a nan wasu malamin tafsiri suka ce lallai fir'auna ya bata a nan ta fuskoki guda biyu Fir'auna ya ce, Yanzu ma yi imani da mutane kamar mu, da mutane kamar mu, wato ya yarda shi mutum ne, ya yarda shi mutum ne kenan, a fahimci wannan abu, a nan Fir'auna ya yarda shi mutum ne, to me yasa ya ce shi Allah ne? Kaga wannan kamuwa ce a kamar. tunda yana ganin ba zai karɓi saƙo daga hannun annabi Musa da annabi Harun ba saboda mutane ne mutane ne irinsa to ta ya zama Allah ya tunda ya san shi mutum ne sannan kamuwa ta biyu da aka yi fir'auna ya ƙi karɓar manzancin annabi Musa da Harun da hujjar cewa su mutane ne yaya za a yi suna mutane su ce an aiko su manzanci an aiko su annabawa kamar yana ganin makamin ya fi ƙarfinsu to me yasa bayan ya da shi mutum ne ya kai kansa makamin ubangiji wannan makamuwa ce ya kai kansa makami na ubangiji kuma bayan ya yarda shi mutum ne kuma yanzu ya zo ya ƙi karɓan annabta saboda ya rena halittar cewa mutunci da annabi da Allah wanne ne ya fi girma ba ko shakka Allah ya fi annabi girma ba ko shakka Allah shi ya halicci annabi ya aiki annabi to amma shi ya kai kansa matsayi na Allah yana mutum kuma ya ƙi karɓan saƙon manzanci daga mutum yana mai yana mai yana mai mayar da wannan da cewa ba zai karba daga wajen mutum ba to irin wannan rashin basira da batan basira batan kai yakan faru idan har babu shirya duk yadda mutum ya kai da gawurta da girma a cikin mutane ko da ilimi idan iliminsa zallan boko ne ko da sani idan sanin sallan duniya ne ko da ƙwarewa idan ƙwarewarta idan ƙwarewarsa kadai akan rayuwa ne to sai an dinga kama shi masu shirya sai sun dinga kama shi da kurakurai saboda asalin tataccen hankali da kyakkyawan lafazi da hangen nesa da sanin ya kamata yana cikin shirya to ka iya samun mutum ya ƙera jirgi amma kwaɓaɓɓe ne ya ƙera mota amma kwaɓaɓɓe ne ya ƙera makamun ƙare dangi amma mashirmaci ne to ka iya samu ya yi kwamfuta ya yi abin da yake cikin kwamfuta ya yi waya ya yi abin da ke cikin waya ya ba da abu ya zo da abubuwa na ban mamaki amma mashirmaci ne saboda babu shirya ba za ka gane shirmansa ba sai a waɗansu mawaƙi sai a wasu wurare shirmansa zai rika bayyana maka da shiriri ta turawa ta shiriri ta ina sai suka shar'anta auren jinsi ai kaga asalin kwaɓa ke ai mai hankalin da ya kai ya ƙera makami ya ƙera jirgin sama ya ƙera mota bai kamata a ce ya wuce dabba rashin hankali ba kaga inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila ta wata fiska sai ga sun fi dabbobi ma hauka sun fi dabbobi kwaba to da akuya ba ta bin akuya dabbobi ma ba sa yi amma su kuma suka ce za a yi sannan yaushe ne idan za ka hau jirgi gare su in mata ce dole sai dai mata ɗaya ba za ka sa musu abiza kana da mata biyu ba amma ka iya sa kana da mata ɗaya kana da karuwai goma shi sa Allah ya ce innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati duk mutum yana cikin asara in bai yi imani ba da ya imani ya aiki na kwarai shi ne kaɗai wanda ya fita daga wannan asarar amma in ba haka ba zai rabu da asara ba ana ba da wani labari da ban san ingancinsa ba game da sayyidina umar yana ba da labarinsa wata lokacin jahiliya daga baya a bayan musulunci yake dariya wa labarin yake dariya da abin da ya faru da girmansa da komai da wayansa ya riƙe wasu dabino guda biyu yana bauta musu wata ranar yunwa ta dame shi razai da zai yi ya ɗauko Allah ɗaya ya cinye ya ci gaba da bautan ɗaya kuma duk ya ji yunwa yana ta juyayi yunwa dai Allah dai yunwa dai Allah dai sai ya raba shi biyu ya ci rabi ya ci gaba da bautan rabi sai da wuya ta wuya ya cinye rabin kuma ya ta kuka sai bayan ya yi musulunci da shirya ta shiga zuciyarsa in ya tuna sai ta dariya ce kai amma lallai ni ma a shida dabba ne saboda idan babu shirya tunanin ba shi da kyau hankalin wani iri ne shi yasa duk yanda fir'auna ya ji da mulkin nan yake yana cewa ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku kuma ni ne Ubangijinku maɗaukaci mafi ɗaukakar ma. Malakum min ilahin gairi ba ku da wani Allah wanda ba ni ba. Har yana cewa, wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ni ma ina da koramai suna gudana ta karkashin mulki na afala tubsiru am ana khairu min hal min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin yana jiji da kai yana isa da jijiwa amma yanzu gashi anan ya zo yana tanakubi yana tufka da warwara yana tufka da warwara ma yi imani da ku kuna mutane dan me za mu karɓi manzanci a jan kuna mutane ya manta shi yana mutum din ya ce shi Allah ne ya kai kansa makamin da ya fi na manzanci sannan kuma ya yarda shi mutum ne ya yarda shi mutum ne amma ya sa ya ce shi Allah ne kaga wannan tukka ce da warwara irin wannan abin an fi samun sa wajen mahaukata na taɓa ji daga wajen malami wani malami cikin malamanmu yana ba da labarin wasu mahaukata a gidan a asibitin mahaukata mahaukata ne a asibitin mahaukata su so biyu to sun fara samun sauƙi sun fara samun sauki sai wani a cikinsu kawai sai ya fara wata kwaba sai na cewa ana rasulullah ana rasulullah wato shine manzon Allah shi ne manzon Allah ce ana rasulullah ni ne manzon Allah sai ɗayan daga nesa sai na cewa kazzab anta kadhib da ƙarya kake makaryaci yana ana rasulullah shi kuma yana cewa ƙarya kake makaryaci dukkan su sun fara samun sauki wane ne saukin sai fi dama dama me cewa shine manzon Allah ko mai ƙaryata shi ba shakka mai ƙaryata shi ya fi samun sauki aka kira likita wa'annan fa sun kaure fa da mazifa fa wancan yana cewa shine manzo Allah yana cewa ƙarya yake likita yazo yazo sai ya samu mai karyatawa a ilimi irin nasu na mahaukata da ke shi din ma shaushau ne sai ya fahimci akwai abin da yake faruwa ana sai ya ce da mai karyatawan ya ce masa me yasa kake karyata shi sai ya ce ana ma arsaltu ban aike shi ba wa ya fi zamun sauki to kaga wannan kwabar an fi zamunta wajen mahaukata amma fir'auna da yake cewa shi Allah ne yazo yana kwaba irin wannan Allah ya kyauta fakazzabuhuma afafau suka ƙaryata su suka ƙaryata annabi Musa da Harun fakanu minal muhlakin sai suka kasance daga cikin ababen hallakarwa waɗanda aka hallakar da su hallakarwar da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari Allah subhanahu wataala yana ce mana falamma ja'a Musa falamma ja'ahu Musa bi ayatina bayyinatin cikin suratul qasas lokacin da Musa ya je musu da ayoyin mu bayyanannu qalu ma hada illa sihrun muftara sai suka ce wannan ba komai bane face tsafi ne da aka kirkira wa ma sami'na bi hada fi aba'ina al-awwalin suka ce kuma bamu taba jin irin wannan sako labarin irin wannan sako cikin ubanninmu da suka fude ba وقال موسى نبي موسى yace rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indi ubangiji na shine mafi sanin wanda yazo da shari'a daga gare shi wa man takunu lahu aqibatu dar kuma ubangiji na shine yafi sanin wanda yake da kyakkyawan karshe innahu la yuflihu adh-dhalimun lalle shi sha'anin sa ubangiji na azzalimai ba sa rabauta wa qala fir'aunu sai fir'auna ya ce ya ayyuhal mala'u ya ku ‘yan majalisa ya ku manya-manyan mutane na ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace kun san dai ban san kuna da wani Allah bayan ni ba ban san kuna da wani Allah bayan ni ba fa auqidli ya hamanu sai kira hamana hamana babba ne cikin ‘yan majalisar fir'auna shine waziri yace kaga hamanu au qidli ala tsini ka gina mun tako ka gasa tako ka kona mun tako ka gasa shi da wuta sai ka gina mun kuranga faj'alli sarhan ka kera mun kuranga ko tsani la'alli attali'u ila ilahi musa don na samu dama tayu in tsinkayo Allahn Musa da ya ce yana da shi a sama, imin kuranga hamana in je in gano, wa inni la'azunnu huminar kadibe ya ce ina zaton ƙarya yake, amma imana kuranga mu je mu gani, mu tabbatar da gaske ke ko ba da gaske ke ba, kaga wannan ma hauka ce, ba shakka wannan ma yanzu wanda zai ɗan, saman nan da kake gani fa, fir'aunan ma ita ya gani, kar ka ɗauka an canza wata. shi ma yanzu in ba mahaukaci ba waye zai ce a masa a masa kuranga to sai tababbe wai a masa kuranga kuma wai zai hau saman wai zai je leku Allah yanzu kai zaka gwada yanzu mai hankali ko zafin rana ya ji ya yi tsammanin zai iya gwada hawa sama kawai zafin ranar nan bai ishi mutum ya fahimci ba zai iya hawa ba to Allah ya ce wastakbara huwa wajnuduhu da shi da rundunar tasa mutanen nasa suka yi girman kai fil ardi a ban ƙasa bi ghairil haqqi kuma ba hujja suke da shi ba tsabar fajirci ne wa zannu annahum ilaina la yarji'un suka da cewa ba za su dawo zuwa gare mu ba Allah ce fa akhadnahu wa junudahu da muka tashi sai muka kama shi muka far masa da shi da rundunar tasa shi yasa wani wuri Allah ya ce falamma asafuna yayin da suka fusata mu Allah ya ce in taqamna minhum sai muka dauki hukunci a kansu Allah ya ce muka far masa da shi da rundunar tasa fanabaznahum fil yammi muka watsa su a cikin ruwa fanzur kaifa kana akibatu zalimin Allah ya ce ka duba ka ga yadda karshen azzalumai ya kare a hannunmu waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar muka sanya su jagorori masu kiran yan wuta masu kira zuwa wuta duk wanda ya bi su ya tafi wuta wa yawmal qiyamati la yunsarun ranar alkiyama kuma ba za a taimake su ba wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'ana kuma a wannan duniyar muka bibiye su da tsinuwa an riga an ɗebe musu albarka Allah an ce su wa yawmal qiyamati hum min al maqbuhin ranar alkiyama kuma suna cikin korarru waɗanda za a kore su ai al madruhin al madrudin ababen korewa wasu suka ce a'a al maqbuhin ranar alkiyama ana nufin waɗanda za su zo munana za mu ɓata musu kamanni ranar alkiyama ba za su ganu ba saboda muni wannan shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki fakano minal muhlakin sai suka zamo daga cikin halakakku falamma asafunan takamna minhum fa aghraqnahum ajma'in faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin Allah ya ce da suka fusata mu in takamna minhum sai muka ɗauki fansa na izgili da ƙaryatawa da suka dinga yi mana fa azraqnahum ajma'in dukkan su gaba ɗaya sai muka nutsar da su a cikin ruwa muka halakar da su da ruwa faj'alnahum salafan sai muka sanya su suka zama tarihi wa masalan kuma abun buga misali lil akhirin da duk wani mai tsaurin ido nan gaba kuma an gane na taɓa jin wani ɗan ta'adda yana fassara wannan wai yana zagin salaf yana zagin salafawa za akwai masu zagin mu da cewa mu salafawa in suna in suna so su zage mu su ce salafawa ko a ce izala ko a ce salafawa ya tara mutanensu sai ke cewa kun san me ake nufi da salafawa suka ce a'a ya ce mutanen fir'auna su ne salafawa ba gashi nan ba an Allah ya ce fa ja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin sai muka sanya su salaf haka ya fasara mu sai muka sanya su salaf shikenan ya ankara mutane jagwa faja'alnahum salafan sai muka sanya su tarihi salaf abin da ya wuce wani kuma da ya tashi zagin salafawa sai ya ce kun san su waye salaf ce su ne masu auren su ne masu auren matayen ubanninsu saboda Allah ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf Allah ya kyauta sai Allah ya ce wala qad atayna Musa alkitaba la'allahum yahtadun ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين الله يتي ولقد آتينا موسى الكتاب kuma hakika mun ba Musa littafi walaqad atayna musa alkitaba haqiqa mun ba musa littafi la'allahum yahtadun don su shiryu waja'alna ibna maryama wa ummuhu ayatan kuma mun sanya isa dan maryamu wa ummuhu da mahaifiyar shi ita maryamu ayatan wato aya abin daukan darasi wa awainahuma ila rabwatin kuma muka ba su wajen zama zuwa wata jigawa za ki ƙararin mai wurin hutawa wa ma'in da kuma ruwa mai ɓuɓɓuga. A bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci kistar Musa da Fir'aun. An gama wannan kissa sai Allah ya ce, Walaƙad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. wannan sai yake nuna maka cewa bayan an gama da fir'auna aka ba musa littafi kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa walaqad atayna musa alkitaba min ba'di ma ahlakna alquruna alula basaira lin-nasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun walaqad atayna musa alkitaba hakika mun ba musa littafi min ba'di ma ahlaknal qurunal ula bayan mun halakar da karnoni da suka shude bayan mun halakar da karnoni da suka shude muka ba Musa littafi malaman tafsiri suka ce wannan kuma shine ma ƙarshen halakarwa jama'a fahimci wannan wato halakar fir'auna a cikin wannan ruwa shi ne ƙarshen hallakarwa da Allah yi wa wata al'umma da aka aiko mata manzo. Daga nan, Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma yake jinkirtawa al'umma. Amma ba a sake ɗiban al'umma lokaci guda a hallakar da ita a tattara ta a yamutsa ta a gabayanta ba. Daga aka yi na fir'aunar shi kenan aka gama. shi yasa yace min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula bayan mun halakar da karnoni da suka shude sai muka ba Musa littafi basaira lin-nasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun Allah yace waja'alna ibna maryama wa ummuhu ayatan kuma muka sanya Isa dan Maryamu saboda galibi a tarihi annabi Isa ya biyo bayan annabi Musa ne sai muka sanya isa ɗan maryamu wa ummahu da mahaifiyar shi ayatan suka zama aya suka zama darasi domin nana maryamu ta samu ciki alhalin ba ta taɓa sanin ɗa namiji ba ba a yi aurenta ba kuma ba ta yi karuwanci ba anna yakunu li gulamun walam yamtasni basharun walam aku baghiya tace ta yaya zai zama ina da ɗa kuma ɗan adam bai taɓa taɓa ni ba ni ba karuwa ba mutanen kama da suka ganta da ɗa suka ce ya ukta haruna ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya haba ɗan uwa haruna mutumin babanki ba mutumin banza ba mahaifiyarki ba kilaki ba ina kika samu wannan to wannan darasi ne Allah ta'ala ya aje a wajen sannan shi kansa isa ɗan maryamu da aka haife shi mai uwa babu uba kuma aka haife shi lahiya lahiya lafiyayyen ɗa sumul kuma wani abin ban mamaki sai ya yi magana yana jariri a cikin tsumman haihuwa ba a jima da haihuwarsa ba ko suna ba a yi ba ma'ana ko suna ba a yi ba ko bakwai bai yi ba ta haife shi da ɗan murmure ta ci dabino ta sha ruwa ta ɗan murmure jikin ta ɗanyi ƙarfi ta yi cikin gari da shi ta zo ce ce ku ce gari ya ɗauka kayya kayya kayya kayya kayya kayya ke kuwa daga ina dama bautar kenan ibadar kenan saboda Allah ta'ala ya ba mu labari cewa me cewa intabazat min ahliha makanan sharqiyya wa dhkur fil kitabi maryama idh intabazat min ahliha makanan sharqiyyan fattakhadhat min dunihim hijaban Allah ya ce a cikin alkur'anin nan a yi magana akan Maryamu a ambaci Maryamu tana da abin ambato yayin da intabazat ay i'tazalat min ahliha yayin da ta yi nesa da mutanenta ta fice ba za ta iya rayuwa irin wannan wanda ake ba so take ta tara hankalinta waje ɗaya ta bauta wa Allah maɗaukacin sarki ta nemi makanan sharqiyyar wani wuri can gabar da gari fattakhadhat min dunihim hijaban ta buya ta samu wajen da za ta safara sai wa kanta kiskadi ta buya sai suka ce dama dalilin kebewar kenan ba mu san ki da halin banza ba baki gaji halin banza ba fa asharat ilayhi sai ta nuna shi da yatsa saboda ta daukan makanta ba za ta yi magana ba ta ɗaukan makanta bakance tsakaninta da Allah ba za ta yi kowa magana ba a wannan rana. Sai ta nuna shi. Ƙalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan kalimana yaya zami magana da wanda yake cikin tsumman haihuwa yaro jariri ƙarami. Sai Allah ta'ala sai yan annabi Isa wannan jariri قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا الله يسي ذلك عيسى بن مريم كنت أم مريم كنا كنت أم حلال شيني والله wannan magana da ya yi yana tsumban haihuwa kai an san wannan a tarihin ɗan adam ba a sani ba to wannan ya zama abin mamaki to aya ce aya ce kisa Allah ce wa yukallimu nasa fil mahdi wa kahalan daga cikin daga cikin baiwa da Allah ya yi wa Isa shine yana yi wa mutane magana yana cikin tsumman haihuwa haka bayan ya girma wa min as-salihin ko mutumin kirki don haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya aya akan Maryamu ya sanya aya akan Isa cikin Ma'ida Allah ta'ala yace إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك عيسى دم مريم Allah ya ce ka tuna ni'imar da nayi maka da ni'imar da nayi wa mahaifiyarka iz ayyatuka bi ruhil qudus ka tuna yadda na karfafe ka da mala'ika jibrilu aka daure ma gindi aka tsarkake cikinka aka tsarkake naƙudarka aka tsarkake yarintarka aka baka kariya aka baka dama kai magana ka kwaci gyatumarka daga bakin duniya ta yi ma maganarka ta yi maka sutura asirinka ya rufu tukallimun nasa fil mahdi wa kahala kana yi mutane magana tun kana cikin tsumman haihuwa haka bayan ka girma wa idh allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil na sanar da kai littafi da hikima da at-taura da injila وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني كما كان إيا دوكا تقو كجنة تنسو كما ننسو دا تقو فتنفخ فيها سيكما كبوس لي أولا تبان تنسو فتكون طيرا بإذني سيوانا تبان يدمو تنسو بإذننا إن شاء الله wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi izni kuma kana warkar da kana warkar da kurma kana warkar da makahu kana warkar da kuturu bi izni da izini da izini na in ya shafa idan makahu sai idan ya bude idan ya shafa hannun kuturu sai yatsun su dawo in ya shafa kafar kuturu sai yatsun su dawo wa iz tukhrijul mauta bi izni sannan kuma kana tada matacce da izini na mutum ya mutu ba in aka kira Isa idan ya taba shi sai tashi ya mutu ba amma sai tashi waja'alna bana maryama ummuhu aya Allah yake lalle dan maryamu da jatumarsa aya akwai abun lura daga cikin ayoyin annabi Isa da annabi Isa har yanzu bai mutu ba wannan aya ce bai mutu ba bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya dauke shi wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum basu kashe shi ba basu tsire shi ba masu yin cross kirkira suka yi tashi fadi ne basu samu Isa ba walakin shubbiha lahum an kamanta musu ne kawai wama qataluhu yaqinan amma tabbas ba shi suka kashe ba bal rafa'ahu Allah ilayhi wa kana Allah azizan hakima Allah ya dauki kayansa Allah mabuwayi ne mai tarin hikima Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kannan ka tashin alkiyama Isa dan Maryamu zai sauko zai dawo hakaman adalan zai zo a matsayin hakimi ne adalci masu cewa annabi isa ya mutu ba zai dawo ba suna kawo shi ba ce to in ya dawo a malam isa zai dawo ko annabi isa zai dawo annabi ya faɗa zai dawo ne hakaman adala ai manzancinsa ya wuce ai mu ba al'ummarsa bace wannan ai ba shi buha bace ba ai ba matsala bace ba mu al'ummarsa bace don haka in ya zo shi ma mabiyin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam don haka shi ma ya zama al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma bai raba shi da mukaminsa na cewa shi da manzo bane na Allah ko ba haka ba yanzu ba a kamfen da tsohon gwamna ne? An gane ko? Za ta ba bace ba matsala bace ba aiki, hai ba matsala bace. Zai dawo zai dawo, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Wa in min ahlil kitabi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida. Allah ta'ala yace ba wani cikin ahlul kitabi da zai saura face sai yayi imani da Annabi Isa kafin mutuwar Annabi Isa. Ya mutu ba tukunna. jama an gane don haka wannan ma aya ce kasancewar annabi isa zai dawo nan gaba aya ce shi ne walakad waja'alna ibn maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwati ila rabwatin Allah yace sai muka kai su matsuguni awaynahuma muka ba su matsuguni muka ba su wurin zama ila rabwatin zuwa wajen wata jigawa zati ƙararin ma'abuciyar gurin zama ma'abuciyar gurin hutawa wa ma'in sannan kuma da ruwa mai ɓuɓɓula wasu malamin tafsiri suka ce nan Allah subhanahu wataala yana ishara ne zuwa ga wurin da na na Maryamu ta tafi ta je lokacin da Allah ta'ala ya kawo mata naƙuda idin tabazat min ahliha makanan sharqiyyan فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت رب أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حجن ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا سريا شنو معين wannan ruwan da Allah ya faɗa kar ja'ala rabbuki tahtaki sariya dubi kasa da kenan ga ruwa nan yana gudana wa huzzi ilayki bi jid'in nakla sannan ga nan ku tutturen dabino a sare a girbe ku tutture ne a bushe huzzi ilayki dan jijjigo shi wajenki an jijjigo shi haka to sakit alaiki rutaban janiya zaki ga nan da nan ya ware ya zubar ya zuba kauda kuma danya sharat kuma nunanniya za su rinka zubo miki jijjiga kawai ki gani wannan shine wurin da Allah ta'ala ya ce masa rabwatun zatu qara jigawa ce amma gurin hutawa ne Allah ya ce da shi ila rabwatin muka ba su gurin zama wata jigawa ce za ta kararin mai gurin zama wa ma'in da kuma ruwa mai gudana Allah ka tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da ne kusure Allah ka gafarta mana baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh